نشاء نطرحها على أعينهم فاختلطوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لأمنت أمسكنا وميلة سرقة البريد وأخذ هذه أو إدارة كوكو ميلة سمادوات alama kanatin a nan inda suke lausha Allah da Allah su la'alaka bani Adama da ya halitta ya halaka wani Adam wa masahun ya sake masa halitta ya shahi sai mai da su kira da tamjarai wa hanazira da aladai kama fa'ala li bani Isra'ila kama yadda ma banu Isra'ila idan in san masa haka fa masa dawo madiyam ba sa samun shudewa wala yarji'una koko dawowa ai lam yaqdiru ala dhahabin ba su da iko akan tafiya wala maji'in ko kuma zuwa wa dalilu dalili ala anna Allah bisa cewa ubangiji qadirin mai iko ne ala maskil insad bisa canja mutum halitta ya mai da shi fi surati kirdin a surar diri ba ita ce to to ai ba walau da shawa ba ita ce kaza ba wace ce kaza mm to ba ita haka nuna ba to tana baya kenan ko tana baya ne ah to ya walau da shawo damun so laɗa mazna damun shafi alayunin bisa idaninsu lau sha Allah da Allah ya so a amahum da ya makantar da su al'ana yanzu yanzu kama a makulubau kama yadda ya makantar da zuciyoyinsu lau sha da Allah ya so la ma arsalahum da ya makantar da karnansu ayyukan kuma falsafa falsara da su kabiyar hanya فيمر يسعه ليس أن يرتدد الكوكا وعلى الصلاة المنيا لا يدين إسلام رسولها كعادتهم كما آل السجود فأنا يفسدون لا لا تجمعون وكيف يفسدون لا لا تجمعون إذا الجنان لو أخذ الله لأن يا سام أرسال الناس zannan mutane wa marar yau da yau an gina mun samun duniya ce tsare a ta hanya sai da ya rawa mu sai da ya rawa na za su tafi
ولو نشاء لنطبع
ولو نشاء دامون su lama ta kana da mun canza mun tsira mun da su kira da su kira وكما لنا كما لدي أو إجارة في قدرات على مكان أحد أي لو شاء الله لأن لا لك بني آدم لا لك لم آدم ومتاع يشاء في ليلة الجاي وتنازيل على ذي كما بعد كما يدعي بني إسرائيل تبنوا إسرائيل كما استقاموا لا يسمعوا والمدين رسول ولا ينزلون قدامهم lam ya kadiru ba za su samu dama ba ala da hadin a kan tafiya wala masihin goruwa wa dalili dalili ala anna la ta wa dalili qadirin mai iko ne alamar da ya zai da canza mutum halitta fi sura cikin da ta yamma da shi sura biyu
ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون ومن لا يرى ولا قوم كسوى كذلك na gudu sai mu lankwada shi mu sai mu da sai lankwada da shi da kalbi cikin halitta ai kullu man asha duk wanda ya rayu dawiran da tsawo a taru mahayyatuwa walau kana baligan ma balaga min al-jamali ko da ya kai inda ya kai wajen kyau to ya ci da zai koma cikin surar kira da kirgin a surar ne ba da kuwaci bayan da yana da ƙarfi wata babi da samartakarsa wata malami da kyansa ya zira ya koma haramar tsoho kalifan mai launi kabiya da wani mai wannan fuska ta wato samuwa da tattali wani ta sun zo suke fuska abada ta ake nuna shin ba ku harkantar annal qadir mai iko ala zalika akan wannan almalu innahu wato abin da ke sananne ne wajen su qadir mai iko ne ala zalika kan tashin kiyama yaquluna suna cewa inna allaha ubangiji lamma khalaqa al'amara yayin da ya halicci rayuwoyi khalaqa likulli insani arba'ina sanatan kowane mutum da aka halicce ya taba shekara arba'in وهلك وهلك وهلك بالحمار أربعين سنة يقوم أهل الدم جاسي شكرا أربعين فقال سيدا كيت يا رب يا أبنجي لا أربعون سنة شكرا أربعين أيضا كل ما سوى ثم النوى هذه لها مال ثقيلة ولن كاي يكيد في بكى ما تنوي wannan lauyayen kare su Allah ta haɗuwa wanda muke ɗaukar sa la yumkin ne aishi ne aishu biha rayuwa ba zai yi kare ne a cikin shekara arba'in din nan wato arba'in biya arba'in da talatar wato cikin shekara arba'in na ɗaukar wannan kayayyaki anguwar tsanni Allah da geman min hari su biya anguwar tsanni min hari su biya da geman shekara ashirin ya koda da insani shi ko sai mutu sai ya rabu ya ubangiji azumi ishirin dukkan da garin mai su ana ana sarka da shi ba ni wanda ya shi zai fada bai wani ya lawo da mu sai Allah ya mika masa wai wani ne da kare da arba'ina kare shi ma zai ba shi arba'in sai kuma sai ce arba'una da lakan kai Allah shekara arba'in kasira ana tsaya ne yan kwas yan kwas annu rabai mani ishirin da shekara ishirin arba'una sanatan kai shekara arba'in ne da bayu haushi shekara arba'in bakar kawai aiki na ke nan sun yawa la Allah sun yawa ya kola da ta zai wuce shahara da adini ha su ma ni kola ne alimi fata fata na lahu ya ba shekara ya ce sun kare wani wutacce wani wutacce da kirki to sannan kuma sai a baiwa rigiri arba'in da shi ma shekara arba'in bayan gudu sai shekara da Allah sura fikar ya ce ba da sura da kyau la mutu arba'ina sanatan ba zan iya shekara arba'in ma alhadin su wata wannan buduwar kama ya koda ne insani sai wuce ta ala wa rufa hada ita ma a bani Allah atimi rani farko la wa duka wuce ba da shekara ashirin da ne ƙarin zirce da hada da idza balaga insani arba'ina sana idan mutum ya kai shekara arba'in tashi kenan ya cike ta to ya nuna da asar daga nan ya nuna da ahmana da ke daga nan zai kama ɗaukar nauyayen kaya ya naunar shi sai ba wurin zama da ya shiga shugaban da wai na ba daga sirri na sana idan ya kai shekara sittin ya siru bahilan zai koma marowaci za a haɗa halin shi'ar da wani ya karɓar mai wani abu min mali na dukiyarsa yammau ya kama haushi kenan karkar ne sai ka ce kai kaji ya shiga shekarun garin da ishirin da gari kenan wai za ka daga tamani da sana idan ya kai shekara tamanin to ya koma lasu wata ya kirje zai koma kamar tura kare ba kayan da zai sa shi mai kyau a yanzu da biri ba abin da zai sa shi mai kyau in dai za a samu biri kaya su kyau to shi ma ya sa ta su kyau wannan ma a duk wanda muka ba yawancin rai muna kis wannan kawai sai mutum da da rayuwarsa na mutum da shi da zaki a cikin halitta. Aka na ta yi ba ta hankalta ya ku mutane?
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Wa ma allamnahu shi'ra ba mu koya ma nan waka ba. Kalu sun ce Muhammadu Muhammadu sha'irin mawaƙi ne fakan kawai wal Qur'ani Qur'ani kuma shirin waka ne. Hada kalu wannan suke suka ce ta'annu kallan ta'annu ce. Walakin sai dai mun su ya lamu da shi'ra ai sun san waka ya lamu da sun san Allah hadar nazma wannan tsari alƙariya ta hausance laifin shi'ra ba waka ba ne. wa ma yan bari da mu wata ma ba ce ba a gare shi ai ma yin jini da rasu bai ba da manzon sallallahu alaihi wasallam an yi takallata shi da kai tilan da mu da kirkiro wata in wa bai zama mai illa zikirin shi qur'ani wa azumi wato in wa illa zikirin shi ne nan wani ne wa'azi wa qur'ani kuma qur'ani mu dai mun mabayyani a ashiru shi shi waka ma ya yi shi ne abin da yake gudana alaƙo alal kuhuri ga wato bisa kularen waka a sitata ta tara goma sha shida ya takallama min ash-sha'iri wa aki zai kallama makarta a tsara dole sai ya kawo mafi yawa daga cikin sha shida nan zai hada da kalimar ƙarya wa dorin da ƙarya wa akbar sha'ra'i mafi yawan waka mawaka la gaira fi ba alhayya cikin su يتبعهم الغاون فتتوش يبنسوا وهذا القرآن البديع وأن القرآن يقول آية المنزل أبو السوكة وعلى هذا الرسول أتم من المنظور الكامل شكاكي من أن wanda ke mana atba'u wanda abuwa wanda yanka ka tura da irin su ai mun ce wa shara wa su bawu da zawu to ka zaka ba da su ai madina annabi shi kuma kaga abubakar da akwai abubakar wa umar akwai umar وعثمان أكوي عثمان وعلي أكوي علي ومن يلاهيهم لولا كما تسكت هذا كاد لا يسوس كاشي أبن يكي فوات أبن يكي فالشعراء سكوا مواتا ما كانوا هكذا فزن هكذا يعني أنا نبي أن النبي النبي لا يعلم الشعر ليسن واتا با ولا يتكلفه ولا يتكلفه ويقول يسلم كالشعر واتا ولا ينادي هذا تولى ما ذي كوري an yi tafiya idan ya gudanar da alkur'ani ya tafiya ma sai qur'ani ma wa maka buhurin sha'ani abin da ya dace ma gulaban waka idan ya gudana cikin qur'ani wannan bai kula haka ta faru walakin laysa takallufan sai dai shi ai ba ai ruwa ba an tafama aikin kira da dole sai an ruwa an an yi wannan ni an yi kafiya an yi menene an yi ba sai shi qur'ani ba haka bane وإنما هو شيء من بلاغة القرآن يعني بلاغة القرآن وكذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يد يكي عملنا القرآن wato awon wata wata wata wata jumla za ta zo akan tsarin waka to haka nan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka tana faruwa da musulmi وكذلك هذا من كلام الرسول عندنا فأراد مدنا مرور صلى الله عليه وسلم أصابه حجر ولجوت إياسا من شكيمة على الغزوات أساس يأتي أكن أتي فدمت أسبوعه سيئات تسكر جني فقال سيشي ما أنت إلا أسبوع jariyar wata ma ce lasu ke ba waɗansu ya su bane jariyar da ta yi jini fi sabilin layi wa fi sabilin layi ma da kiyar wato a tsada mai da abin da suka wuce shi cikin ɗaukaka a cikin Allah ne ta ga haza wannan ta hana murarki nuna duniya ta ga wannan sai da muka mawani barki ne daga waka walakin laifin shirin sai dai ba waka ba ne a nan a nan bai nufin waka walakin mutum ya daidai da a jira haka za da ka gani ba kawai لم يتكلم لم يتكلم شعرا بيت إلا سامة كشواكا وقال يوما أي وتلما النبي يأتي أنا النبي لا ترين أنا ابن عبد المطلب هذا هو أنا واقع كما أن الله أنا واقع بشيء نيني النبي بعد أرياني تبين عبد المطلب وهذا بس أنا أنا بيتي لا ذاك تقول أشياء ما أنا واقع بهذا ولكن ليس بشيء سيدي بواقع بيني الرسول صلى الله عليه وسلم منظور ما يعلم شيء ولا سواتا ولا يتكلم كوزي كي سامة كاسه واتا وعادة العادة إذا هكا بيتا إذا يسوع كاو هكا ولديك من الشيء نواتا لا يتيب يمور بيّن الوالي شيء كم أول شيء كان يتمثل كثيرا يا كما شينا بعد مثال ديوا يقول بقول دارتا فتنطرفا لي والبيت سوى ستبني لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك من لم من لم تزوج بالأخبار كذا يا كريم أجد البيت أجد البيت يا كريم ga yanayin da yake zakar bi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tazawwidi kaga da ka da barkin nan to ya zama zai kawo sai ka kawo shi daidai saboda waka ce ya kula abu bakarin sai na bakar yake cewa ya rasu lallahi ya manna Allah laisa haka ba yadda ka ja baiti nan ba haka yake ba laisa haka ba ba haka yake ba albaiti baiti ne yake wa ya fi ka bil akhbari ma lam tazawwudi wa to shi ne sai gara ma annabi ba ka da hada shay'un wahidu sai ka hafu da bulan hada da wannan ayyuka da ne falla hida wa tantin na bakare da iya wa kare shi sadaka Allah wa tabbata Allah ya yi gaskiya da cewa ba Allah la yusila ko ya ba tawata ba kuma tare da huwa afsahun nasi ya fi dukkan mutane fasaha amma wala ya da mushe ba san waka ba wa hadal ladhi qala wannan da ya faɗi din nan sirrin na tsarin waka nan afsah shi ma ne ya fi fasaha lalahu dan shi annabi kaddama da umdata ya gabatar da madogara a cikin wakan alal fasalata wanda yake kai cikon baiti ne kawai wa ya ce ka da yace mallam tazar wa ya ce ka mallam tazar wal bil ahbari hada fil fasahati hasan aqalul aqalul fasaha to yadda annabi zai faɗi shine mafi kyau amma wala tin fi shiri sai a waka ko wala ya lawa shiri ya nuna bai san waka ba da haka ma innahu hasanu wa ka'bun da hasanu da ka'bu mawaƙan annabi sun kai gara wajen annabi kullum ma dukkan su yadda iya kowannen su yadda yana da annahu ash'ar min al-akhir yayi dan uwan waka ko wanda ya ce na yi ka na yi ka iya waka wanda ya ce na yi ka iya da jama ta sarki ya ka jona annabi fa qala rasulu sallallahu alaihi wasallam sai annabi manzo ya ce li yaqul kullu wahidin minkuma baitan ko wannan ko hadin baiti cikin ku irbi ne sai ni daga wakar sa ba ku sai yi hukunci bai na kuma ka gano kada ka abu sai ka abu ce anan labi ya kulu ni ne wanda ya je wanda ya rera baitin nan innar rasula la sayyidun yuttaba ulihi muhannadun min suyutin lahi maslulu ni ne wannan baitin annabi wato ita wannan tana cikin wani littafi da ake cewa bayanin su'ara cewa manzo takobi ne wanda yake ake harkaka ake neman haske da shi ƙirar hul ƙirar ƙasar indiya amma kuma shi takobi ne daga takobin ko takobin allah wanda yake an zare shi to ma ƙara hassanu to mai hassanu ya ce hassanu ya ce anan da biya kolo ni ne kuma wanda ya ce fa'in na abi wa walidahu wa irbi la yanzu muhammadin yankun wutsa'u wato babana da uban babana da mutunci na to mutunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsari ne minkum da gare ku fadala sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ash'aru hasanu li kathiri kai ash'aru hasanu wato ba wato hasanu shi ya fi iya waka duka biyun da yawa ya ba da tsara mai yawa kana ka amince ka amince sadakallahu Allah ya yi gaskiya amma alam amma alam na wuce da bari ban sanar da shi waka ba wato yana nufin wancan ya fi wannan yi waka wal qur'anu jaa qur'ani ya zo fihi ayatu akwai waɗansu ayoyi tuwafiqu buhuran da take dacewa da waɗansu kulabe min buhuri shi na kulaben waka la'annahu kitabun dan shi littafi ne karimun mai girma kullu fannin duk wani fanni labudda ba maka an yi samita ya nemo madadi min alqur'ani daga qur'ani da fil qur'ani ya zo a cikin qur'ani lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun kada ma wani waka ka sa shi a rage waka kai haza baitun wannan waka ne to kuma a can ya kawo wajibanin kar jawabi wa zuzurin rasiyati kalin aya ce amma kan ta hama wani waka wajibanin kar jawabi wa zuzurin rasiyati me wannan ba ma ba su ya Allah ba waka ba ce shi Allah hada baitu sai yace wannan ai waka ne ko baiti ne ويقدمهم وينصركم عليهم ويستسدون قوم مؤمنين ويقدمهم وينصركم عليهم ويستسدون قوم مؤمنين هذا ما أقول لك ويقدمهم وينصركم عليهم ويستسدون قوم مؤمنين Baka tare da Ala bai tushe ya ce kada shi ma nan bai ne. To da wani faman sha fali yau yau faman sha fali ya kasar. Kaje. fasibahu suka waye gari la tara ba ta ganin wani abu illa masakin hau sai mazaunan su kawai walakin na hada kaga wannan ne ta bi shi inna ma intijabu ya taho ne kawai a zube bakar kawai ja haka da haka ya zo wa hukal kulli fanni ya cancanci da kowane fanni an yadda da ya samu domin madadi min alqur'ani da qur'ani to litin da dan ka gargade man kana hayyan wanda ya zama ya hankali ai akilan mai hankali ya akila da zai hankalci ma ya kada mu bihi abin da ake magana da shi wa mul mu'minuna sunne mu'minai wa yuhibbul qawl zance ya tabbata alal kafirin kafirai wa huwa wa hum sunne kalmomin kalmai kina kamar mace su ja'a umar yawman ila masjidin rasuli wata ran umar ya zo masallacin annabi wajen turkawan sai ya samu waɗansu jama'a ya tana shi dunar ashara suna ta rera wake-wake. Kalin sai ce, Ama zanirin shaiɗani fi masjidin rasuli, yanzu goge-gogen shaiɗan wato goge jami'i na goge ne. Wai goge-gogen shaiɗan yau shi ne a masallacin manzo, okhrin su ku fita an masjidin rasuli daga masallacin manzo. Kalu ka ce iya ta umarci ne ka umarci. unshid ash-shi'ru fi hadha al-masjid wa fihi khairun minka an rera waka a wannan masallacin a cikin masallacin akwai wanda yake ka bai ko ce komai ba ko da ayi da mutum ya dora hannunsa a larasi a kan kansa wata wara a nan sai kaskanta da kai a kansu wata ne ce kullum nasi kai umaru kullum nasi wato na ga dukkan mutane a kahonin ka ya umaru sun fi ka kiyayewa shi yake makan shi faɗa unshid shi'iru an rera waka wa rasul sallallahu alaihi wasallam manzo jalisa yana zaune yana zaune wa unshid shi'iru an rera waka wa abubakar abubakar jalisa yana zaune hada qaulun wannan shine zancen da ke cewa unshid shi'ira an an unshid shi'ira an rera waka fi hadal masjidi kunshi da shiru an rera waka fi hadal masjid a wannan masallaci wa fi khairu man huwa khairu minka a lokacin akwai wanda ya fi ka a zaune a wurin a wannan yaro أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون أولم يروا شم بس سني با أنا خلقنا لهم mu ne fa muka halittar musu al'aman dabbobi na jin daɗi mimma amilat aidi mimma amilat aidi na na abin da hannuwan mu ta aikata ayanin nawa mun aikata shi da lashin nishin ba tare da wani abokin tarayya ba wala mu'idin ba kuma mace tare da wani mataimaki ba ai awalan yanzuru ba su yi duba ilal ilil zuwa ga rakuma wal bakar da shanu wal kanam da awaki shin hada mina malikun wannan ku kuka yi su na ba mu muka ba hada amalu aidina Allah ya ce wannan aikin hannuwan mu ne na nuturaraka wa ta'ala Musa Allah bawu su kuma suka zama malaka bawu la malaku suka zama masu mallaka ta ne ay amintu hadhihi al'ama amilat hadhihi al'am an'ama aidil qudrati wa hannuwan qudra al-ilahiyyah ta Allah su suka yi waɗannan dabbobi ba mala kamar lattumuha kuma daga baya kuka zo kuka mallake ta wada battumuha har kuka tsara ta yadda kuke so kullukum yadudu ma inda hu min al-ibli kowannen ku yana tsara abin da ke gare shi na na raƙuma ko ko yana kiyaye abin da ke gare shi na raƙuma wal bakar da shanu wal ganam da awaki walau balaga ma balaga min al-kasrati duk yadda ya kai yawa duk yadda ya kai inda ya fito da yawa mutum yana da karken dabbobi ya san ko guda nawa ne al-insani mutum ya rubu ya san kam inda mu me ke gare shi wato dukkan su ba da duna masu kiyaye abin da ke gare su ne wadannan naha mun hore ta lahun gare su famin ha rukubar a cikinsu akwai ababen hawansu Allah Ubangiji wallazi sakkara hadin al-ashiya'a shi Ubangiji shi Allah Ubangiji shine wanda ya hore waɗannan abubuwa hatta yumkinakum rakula har hawan da yin kayin a gare ku sakarar jamala ya hore rakumi laulan yusakar jamala da bai hore rakumi ba ma da kirkimin ibla abada har abada ba ya zira ku farawla unduru ku yi kallo mana ila zarafat zuwa ga rakumin daji ana hawan shi shi da bai hore mana ai baka taɓa ganin wani kan rakumin daji ba wa ila filati ka dubi giwa mana fil falati da ke daji wa hal yumkinukum yana yiwa da ku an tarka kuwa yadda ku ku hauta wani tsani za ku hauta za ta ku hauta wata kada da kuma albakara ya hore maku shanu kaga dan karamin yaro an sa mai takarkarin sa zari ya ja shi ya kai shi inda yake so ai hore wa ubangiji ce unzuru ila bakaral washi ku je ku kama saniyar daji mana bauna ku gani lam taqdiru laha ala shay'in ba ku da wani iko ba ku da wani abu na iko a kanta wata kada da ganama ya hore maku awaki azzibawu ga barewa ta alkulfa la ta dabi lam taka lula ba ku da iko akan ta lashe akan wani abu inna ma sakara hallahu iyaka ubangiji ya hore ta ne ya hore ta ne lakum gare ku la tabannuna ba ka ba ku kan ba ba ba da ta anna hada wannan nan kudar tunun daga ikon ku ne sannan ha ya kurna kuma suna ci daga wannan dabbobi sakara hallahu Allah ya hore la in shi na in mun so rakin namu hau wai shi na in mun so zama namu yanka wa kan namu cinye Allah ma namu hankalin mu kwance
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم mutane suna da manafi'u amfanoni biya a cikin dabbobin jin daɗin nan kasuwa ta kamar gashin awaki ta wa ubada da gashin rakumanta wa tsara da gashin tukayenta wa musharu da kuma ababen sha min labani hana nonanta afala yashkuruna al-mun'ima shin ba su gode wa mai ni'ima ba da yin bare su da hada ya tafi yin nuna su dawo su imani
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا sai suka rike alatan alloli a sunaman kuma ta ya buduna da suke bauta mata min dole lahi ba Allah ba. La'allan ko cewa su shi ne ko? Yau saruna a kiya wato, la'allan ko cewa su yau saruna a taimake su ayyuna una a hana su muna zaɓin lahi daga azabar Allah.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
wato na nan ko cewa su kuma kan nan yunsaru na za a taimake su ai yumla una hana su muna dadin la daga azaba Allah la yantabi'una al-alihatu nasrahu kuma kan nan allolin nan ba sa iya taimakon su wa su jundun su kan su kuma kan jundun runduna ne modaruna abun taruwa lan gare su hatta al'ada har kuma kan ya bu sayu da runa mahu za a taro su tare da su kuma da cikin wuta كثير من الجبال يوى يوى لكتوى التي أبدها وجدتك فوجع متى تقول تقول ذلك كثيرا وقود النار متى مشهوتا وقودها الناس والإجارة فهذا الله يسير متى مشهوتا متى لدوى قل أكي وزعما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جعفرا من لا يا مولد يا أمرتي جعفر kare da wuta ya ce masu irhab ila zalika aljabal je ka ce ma wancan dutsen ka je kaurin wancan dutsen wa kullahu ka ce masu rasulullahi yuqri'uka salama manzo Allah yana karanta gaisuwa a gare ka wa yaqulu laka yana cewa in kana inda tamawun tarkini in akwai ruwa a wajenka to ka shayar da ni ba za a jafaru sai ya je wajen dutse wa ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙuri ka salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta bin zuwa gare ka wa ya kuli laka yana ce mata in kana inda kamawun in akwai ruwa wajen ka fasini ka shayar da ni kada sai dutse ya ce marhaban bi rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maraba ga dan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin dare kulli rasulillahi ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam منذ نزلت وقودها الناس والحجارة tunda wannan aya ta sauka bakarki na yi ta kuka na yi ta kuka har ta lam tauka in ji ka tsara tuma'i har yi raba wani sauran dubu da ya rage a wajena walau kana yanzu wallahi da da yanzu ya kasance gare ni lalla kai suka da na shirya da na shayar da kai ya dafa هذا هو الذي كان يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يسمع داما أبن النبي كان يشوف آتي يجي أن يسمع جعفر وجعفر النبي يشوف آتي جعفر كان يجي بنا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Bala yau zai ka kawo faɗar su gare ka kada bakanta ma rai. In mu na nan mun san ma yau sun nuna abin da suke koyewa wa ma yau yanzu da kuma abin da suke bayyanawa. Wani jami'in duka za mu saka masu.
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان shin mutum bai sani ba ne? Hadin ayatu wannan aya nazarar ta sauka fi Ubayy ibn Khalaf da Ubayy dan Khalaf. A tara kabarin ya moja motsa ya motsa wani kabari ba kala da ibaman sai fitar da wadansu kasusuwa da nimatan fitar da fasata kaha sai ya tafata ta fi wani nabi sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi yana kallo wa qala sai ce ma annabi aka rayu fa illa wa hada Allah da kake da awa kana jin zai rayu wannan kafin da na buɗe busasshe da na buɗe shi kala nabi sallallahu alaihi wasallam ce wala zai tare shi maka zaban nabi sai kariya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce fatna bale fakat sai ya ce yuhi hallahu Allah zai raya ta bayan ya raya ta wai da sulukan nar kuma ya shigar da kai wuta shi ne ya ce awala mayar insan ay ubayyu wato ubayyu ne ta sauka gare shi awal asi ko asi awal asi ne ma wa'id ko asi dan wa'id to bayan da bai san an na halaka nawo mu muka halice shi ba min nutfatin daga mani kana da ya karance min kana min nutfatin ai da ya karance daga mani min nutfatin wato ya karance daga ma- mani ai mani na abin da ake nufi da nutfa mani ne shine mani fasayyar nawo muka mai da shi shahidan kawiyan mai tsananin karfi bai da ruwa karfi wanda ya fito daga majina ya har ya kai wannan matsayin wayan shi ne abokin faɗa gare mu ai shadidul khusumati lana mai tsananin faɗa gare mu mu dai ko mai bayyana da faɗa man ja'alal ma man ja'alal maniya insanan wanda ya sanya mani ya zama mutum kauyen mai ƙarfi haka za ka mai da yake dinnan wai ya kasu malaka ko shi ke jayayya yake faɗa da ubangijinsa kadirin mai iko na labari bisa tare shi ba da mawuyi bayan mutuwarsa هذا كما يقول الشاعر العربي وانا كما يدعى واتو مواجن مواجن العربي سوى أعلمه أعلم أؤلمه الرماية كل يوم فلما اشتد سائله رماني وألمه الكوافي كل يوم فلما قال كافية هجاني إلى كويا من هلبي كبيرة kowace rana ni ke koya mai harbin kibiya amma da damtsan da ya kanni wai yau ne kuma zai harba da kibiya zai fara kware zai fara bayyana kwarewar shi da kibiya da kibiya a gare ni wannan mawar kawati ni ba nake koya masa kafiyoyin waka kullum yau a kowace rana amma balan ma kala kafiyar yayin da ya samu ya iya fitar da wata kafiya a domin shi mawaki mawaki hajani sai mani zargo ya nuna man zai fara bada ilimin shakai na wato ya zama dan kunama kenan to haka za fa ala ubayyu haka ubayyu ne wada raballa wada raballa na masalan wato ya saba mana misali bi zalika shi haka wannan zai halka ya manta shi aka halice shi bada ala masalan ya zanya misali wannan sai sai manta annallahi ubangiji kalaka wusiya da ce shi minar mani daga mani wawa garabu ka kotan a ce an halicci mutum daga maniyi to shi ya fi zama bako yin matsali a kan irin misalin da ya faɗa. Ƙada yake cewa manyan waye ya rama, waye ya sai ya raya da rubutar susuwa, waye ya ramiyan bayan ta fi diddige, ƙada ne Rasulu sallallahu alaihi wasallam haka ya ce ma annabi. Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya dauki idza matal insani idan mutum ya mutu a taron matsi za mu har ƙasusuwansa suna da dindige wata tare da ya cuɗanyi bil'ar da ƙasa kai bai yurji kai bai yurji uhu insan kai bai yurji uhu insan ya ubangiji zai iya mai da shi mutum hada ma yanki wannan ba zai yi ba wa garabu min dalika abin da kuma bakunci da ta haka idan akala insani insana wato in mutum ya ci wani mutum aw sabu'un insana ko naman daji ya ci wani naman daji irin su zaki ko su me take suna da nufa suka ci mutum wa matar insani sai wa matar insanin akilu sai mutumin da ya ci din wa mutum dan wanshi kai fa ya ba'athar lahu al'akila ya Allah zai tada mai cin wal maqul da abin da aka ci din wai duk hujja ce ake gawa wa ma tara shay'an wahidan sai sun zama abu guda sallan da mutu kafin mutuwa wa insanun mata mutumin da yake ya mutu wata farraqal a'ba'u gabansa sun wawace babu ha tashin ta fi ajwadi tsiyuri suna cikin cikin nan tsuntsaye wa babu ha tashin ta fi zafin jikin nan fi budunin sura yana cikin namun cikin cikin nan namun daji kai fa yanke no haza ba'adu ubangiji zai iya tada ya hada wannan kasusuwan wancan ya ci yayi can wajen wancan ya ci yayi can wai Allah zai ci taro su ne da suri guda sai ya ce kullin sai ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Ko da ce yoyi Allah ya sha ubangijin da ya kage ta ba tare da ya koya da wani ba to shi zai raya ta wanda ya kage ta awwala maratin karan farko to shi zai tace mai da ita wa huwa ubangiji alimun masani ne da kullu halkin da dukkan halitta allazi ya sha da insana wanda ya faru mutum min mani daga mani huwa allazi yu'idu shi zai sake mai da shi bayan mutu bayan mutuwa wa huwa bi kulli khalqin alim Allah shi macikin sani ne da dukkan halittarsa mujmalan a jumlace wa huwa sanan da rarrabe ya ba'athu ya ba'athu al-akila zai tada shi wanda ya cinye naman dan uwansa din nan wal ma'kul da ma wanda aka cinye din kullum dukkan zai tare su mufradan munfaridan kowanne yana yana mai kadaituwa shi kadai wa kullum dukkan su yajma'u za a tara mafi a cikin abin da ke cikin sa wa ita mai yaro a ware a ware wannan da ce ne wannan na wance ne kamar da yadda Allah ya yi ma annabi Ibrahim sanda yake cewa ya nuna mai yadda yake halitta yadda yake halitta Allah bai nuna الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم
الذي جعل لكم من الشجر الذي جعل لكم نارا وان يسيا muku wuta min الشجر daga itaciya al'adarar koriya wato danyen ice bai da hannu sai ga ku tuki nuna kuna kunna wuta nuna da gare shi الشجرة الخضراء وتؤتاتها كوريا المرغ والعفار كمر لما تسمع إذا تسمع aw kullu shajaratin koko ko wace itaciya illa al-unna ba in ba gwaba ba hali kauna duk da cewa zan wace shajaratin itaciya ce sadara'a wato koriya wato danya fi halma wa akwai ruwa a su waɗancan sauran itace kenan fi halma ba aizan da akwai wuta akwai ruwa akwai wuta a cikin ita duk a lokaci guda kullu shajaratin dukkan itace da oriyar aka kasa narin wuta oriyar aka kasa ta ta harbi naro wuta za ta fito wa tilkan naru ita wannan ruwan da wannan wutar da ke cikin ita nan lam tabqa lam tabqa wato bata kashe bata bata mutu ba bi wujudin mai saboda samuwar ruwa fi shajarta cikin itaciyar ruwan bai bai kashe wutar ba wutar bata kone ruwan ba
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم awale sallazi halakar samawati wal arda shin wanda ya halicci sammai da ƙarsai bai zama bi ƙaririn mai iko na ala an yi halakar misalar da za ta halitta irin su ai alƙalin mai iko na ala halka halin samari bisa halittar wannan sama ta rauna da muke ganin ta bila imanin ba ginshiki wal arda da ƙasa ƙadirin mai iko na ala an yi halakar insanan akan ya halicci mutum sakinan san ƙarami bala huwa qadir shi mai iko na ala zalika akan haka wa huwa al shi mai yawan halitta ne al-alim masani bi kulli shay'in da kowal abu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
inna ma amru iyaka ta na ubangiji za a ba da shi ne nufin samar da wani abu an ya kula da an ya kula da wani ce ma abin nan kon fa huwa ya kulu sai shi ya zama فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحana alladhi tsarki ya tabbata ga ubangiji فسبحان الذي tsarki ya tabbata ga wanda biyadihi biyadihi malakutu kulli shay'in mallaka kowane abu yake gare shi wa ilayhi turja'una kuma gare shi ake mai da ku ay turja'una ake mai da ku fil akhirati al akhirah
سورة اليقين مكية وهي مئة واثنتان وثمانون آية
Suratu Safat sura wasafat kenan makiyatun makka ta saka ya ce wannan ta ne wata manuna ayata aya ce tana ɗari da tamanin da biyu.
بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نزل من ما نزل من القسم أبن فرق أبن ديوار سوكان رنسوا غير الحروف بعد هوا جاك رنسوا بعد حرفا با كما ياسين تاهي لسولا تكاجا إيا رفا تو والصفات صفا تو سورة والصفات ita ce wadda ta fara sauka cikin surorin da Allah ya rantsuwa da kawunan surorinsu. a sama taurin ubangiji ya yi rantsuwa ya ce wa shafati ya rantse da mala'iku masu yin sahu-sahu shafari sahu-sahu a kasamar dalilin ubangiji ya yi rantsuwa don mala'ikata da mala'iku ta sufu masufa da take sahu-sahu sahu-sahu da kanta sufufan sahu-sahu sufufan sufufan sahu-sahu ne ibadatin layi don bauta ubangiji tabaraka wa ta'ala fazzajirati ya rantse da masu tsawatarwa zajirar tsawatarwa ayar mala'ikatu mala'iku tabbijibin sahaba ya suke tsawatar da girgije ai da su kuwa take kora ta a zajira abin da ake ni da zajira larabci sharfin shai zu yadda sarrafa wani abu da sautin ta hanyar murya to shine tsawatarwa fattaliyati na rantse da masu karatu ai qurra'il qur'an makaratun alqur'an makaranta alqur'ani min almalaikati na malaiku zikran karantawa aw jami'ul qurra'i ko ko dukkan masu karantawa masu karatu min almalaikati na malaiku wa bani adama da mutane to jawabin rantsuwar inna ilahaku ubangijin ku dai zawahidun guda ɗaya ne rabbu samawati shine ubangijin sammai wal ardi da kansai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa rabbul mashariki kuma ubangijin mahudan rana a kasamal jalilu ubangiji mai girma ya yi rantsuwa bi subutil malaikati da sabon sabon malaiku aw bi subutil bashar ko ko sabon sallah da mutane ke yi al arwahu rayuka zakarna lakum mun ambata muku annaha cewa ita yau ma alarsu bi rabbikum ran da ubangiji ya ce mana alarsu bi rabbikum to sau sau nan sun zama ala arba'ati sufutin wato sun zama su halitta rayuka sun zama sau hudu shaffun fihi al-anbiya wal mursaluna sau guda annabawa ke cikin su da manzanni wa zakun wani tsawon kuma fihi al-arifuna wal awliya'u wal mu'minuna shi kuma abin da ke cikin sa arifai masana Allah da waliyai da mu'minai wa zakun fihi al-muslimuna wani tsawon ko musulmi ne tsabagen su a cikin sa wasafin sau guda kuma fihi al-kuffar wal munafiquna kafirai da munafikai shi ke cikin su wakullau dukkan sabubuwan nan kalu sun ce bale san da ubangiji ya ce Allah su da ko awal malaikatu ko ko rantsuwa dai a sahun da ake magana al malaikatu malaiku Allah fi tasuf wanda take sahu suhuban sahu fil hawaye a sararin sama wa fil samawati da ma cikin sammai wa fil arshi da al arshi wa suradiqatil arshi da lallokin al arshi ta'budullah suna bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من يا أما تأتي أكفت السماء وهك لها أنت إلقى wato sama ta yi ƙara kuma ya cancanta gare ta ce ƙara ba ma fi ha maudu'u sirrin babu wurin da ta guda za ta kasance ta mutum illa wa malakun ka'imu sai face akwai mala'ika a tsaye yana sallah aurakin ko mai rubu'i au sajidin ko mai sujada a kasamar dalilu duk yana kasar wata fashi safa ne a kasamar dalilu ubangiji ya yi rantsuwa annal ilaha cewa ubangiji wahidun guda ɗaya ne wato huwa rabbus samawati shine ubangijin samai wal arda galgai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa rabbul mashariki ubangijin mahudan rana wal magharib da mafadan rana kazalika shi ma haka nan jama'a na masharika to anan ya ji jam'in mahudan rana da ikibarin saboda luran mashriku kulli yawmin wato ke ikibarin mashriku kulli yawmin saboda lura da mahudan ranar kowane rana kowane wuni salatu mai ajin wasu tuna yawman aya shekara ana samun kwana ɗari uku da sittin ne ko to kowace rana kowane wuni inda rana ke hidowa daban yake ba inda ce tuje ba za ta yi zuwa da za ta yi zuwa haka take har kwanan shekara wal magadir kuma da ba da rana kazalika haka nan inda ta faɗi jiya yau ba nan za ta faɗi ba gobe kuma inda ta faɗi yau ba gobe nan za ta nan za ta za ta faɗi ba wani tasmiyatu rabbul mashriqaini kuma a wani wuri ai ubangiji ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ko to mashriqu shita'i nan ana nufin mahudan lokacin hunturu wa mashriqu shaydi da mahudan rana na lokacin bazara Allah tabaraka ta'ala ubangiji madaukaki ne rabu kullum kullu zalika ubangiji duka haka ne ar-rabb ya ke ce marabu unwanu du'a'i shi wani address ne na roƙon Allah fal'abdu bawa inda ma ya tsallu min Allah tabaraka wa ta'ala a san da yake neman wani wajen uba wani ba wajen bin ubangiji ya kula kan cewa ya rabbi ya rabbi to ka ji da ni da rabbi kenan
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد in na zayyana sama mu mun yi ma sama ado a duniya ta kusa da mu nan bizinatul kawakib da ado na taurari bi bauya hada hasken taurari wa himran kuma muka kiyaye himran kiyayewa ayatun na muka kiyaye saman nan bi shobi da babunan wuta da ke fitowa daga cikin taurarin nan nan kulli shaytan na da dukkan wani shaytani na yadda mai zaurin kai ay ayatin mai zaurin kai kharijin mai hidana sa'ati daga bin Allah
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغسلون من كل جانب la yasmauna ba ta ji ai la yasmauna ba ta iya saurare ai a shayadin shaytanin nan ba su da dama su saurare ilal mala'il mala'il ala zuwa ga da ma'u madaukaka ai mala'ikatu sune mala'iku sun da bai da ke cikin sama da sun je wa yuqula kuna sai a je ko a shayadin shaytanin nan da su da bakin wuta min kulli janibi ta kowane bangare ai min afaqi sama'i ta sirsan sama Mhm.
ولهم عذاب واصب jumuran ko dan kora a garin su wadan fil akhirati a lahira ma suna da azabun azaba wajibun madawwami إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب in haka da wani ya za ya samu wani ne to illa man khatifa al khatifa an khatifa sai wanda yayi kauta yayi kauta kauta ai al istima wato saura ta tafi al istima ta tafi la yumkin rayuwa da shayatin da shaytani lakin na shaytani sai dai shaytani ya kasatifu zai je wata kauta ta tafatan kautawa ya zai guda tsoye mata ya guda ya gudu ya guda ya kama ta bi sur'atin da sauri shi ma ba a ba a wuce haru sai bakin wani bakin wuta ai kaukabin wani tare tauraro mude'un wato mai haske sa'ibin mai rarikewa ya fi sai ya rarike shi shi shi ranin nan au ya rufe ko ya kona shi ayyukan filahu ko kuma ya sa ayyukan filahu ko ya ɓata hankalinsa.
فاستفتهم أبو أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب Fasartihim tambaye su ai sahalar kuffara makata nemi labari ga mutanen kafiran Makka shin ahum su ne ashaddu mafi wahala halkan wajen halitta an man halakana ko ko wanda muka halitta min almalaiikatu na malaiku inna halakanahu su ma su a banza ma ba malaika ba ma mun halitta su ne min lafiyan daga wani yanko mai danko ai khalaqallahu adama wato Allah ya halicci annabi adamu min tinin latifin daga yango mai ka mai mai kana hanziri latifin miliyari mai kana hannu wato da makonin dan wace ko kokonin fulawa ai kaga tauri ce da shi ko to haka mata da irin wannan yankun muka halicci annabi adamu bal bal intiqalin turatuwa ne min karadin daga wani mukata ila akalul wa'id azinta ta yi mamaki ya mamarin sallallahu alaihi wa sallam wa ma masu ya faru da suna yin kibili ne da arziki kana mamakin ka وإذا ذكروا لا يذكرون wa idza zukiru in ma an wasar da su la yadkuruna ba ta wa azantuwa quraishu sune qurayshawa وإذا رأوا آية يستسلمون
wa idza ra'u ayatan in sun ga wata aya kan shi kakir kamar kamar tsafewar wata yanzu sai nuna sai su kama izgiri a yi tsada ko sun nemi in shafa kalkamar da tsagewar wata an shar kalkamar wata nan ko ya tsage da suka nema ba ta yi sai suka ce sihir wannan sihiri ne wata sirrin mai karfi ko ko sihiri ne mai zarcewa na abada
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لك سيدنا هذا أن بيضوا بإلا سير فاتسير وزير مبيني أي مجري سنة ما سمسوا للباس لتاش القيامة
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أي ذلكنا ويش يمم وكنا ترابا وكتمتنا وإذا من تشمسوا إنا يرمون لما بوزنا من ساكت آيوا ليه
أوآباؤنا الأولون أو آباؤنا هبا إياهما الأول من الفرقون قل نعم وأنتم داخلون wani kasar na am'i tuma su za a tada ku wa an su kuma za a tada ku da su kuna kaskantattu فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون bayan na ma yi ai ta kiyama ba wani aiki ba ne iyakar ta barzabatun waye da sun tsawa guda ne da an yi ta bai za mu sai da su yau yi da suna sauraron ma ya fara jin ya za a yi da su وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقال الكفار الكافرين sun ga tunanin kiyama su ya wailana ya kai can mu hada yau mutum yau ranar hisabi kenan هذا يوم الفصل الذي كنتم فيه تكذبون هذا يوم الفصل الذي يوم يوم هذا يوم الفصل wannan shine ranar rabewa bainal khalaiq tsakanin halittu allazi kuntum wa law kasance to kadabun kuna kadetawa bihi da shi wa yuqalu lil malaikati za ce malaiku احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Ushuru ku tara allazina zalamu wanda suka yi zalunci suka zalunci an fasa mu kawunan su da shirki da shirka wa zuwajin da abokansu ai na awo a batan ku abuwan su mina shiyadi na shaidanu wa ma kanu da abin suka zance ya abubuwan da suke bauta min dole layi na wani allah fahadohun ku ku shiryar da su wasu ko ku kora su na tirajin da yin zuwa hanyar wuta tsakiyar su da an je sirari wani hon ku tsaye da su ai ahli su ku rike su inda sirari a wajen sirari innahum su mas'uluna abin tambayawa ne abin tambaya ne ai la tarahu min sariya kan ku tafi da su da sauri auki bawon ku tsaye da su inda sirari a je wajen sirari hatta na tsaro har sai mun tambaye su an jami'i aqwalim dukkan zantukan su wa afalim da ayyukan su wa yuqalu lahum sai ce musu tawjihan dan da rigi me ya same ku ne yau ba ku neman taimakon juna ai la ya tanasaruna la ta tanasaruna ba ku neman juna taimako ba ga ku balin ku ba ga ku tashin ku ga badan tashi ala adatu ku misal adatu ku duniya a duniya adatu bani adam al'adar dan adam idza waqa annabi da in wani bala'i ya ta sauka kamu ba za ya tanasaruna ala suna taimakon junansu a kanta to bala bala fa har na fa asu hala yau me yana ku zaka fi yau da kiyama ta ranar kiyama Lalimar muliyar zuwa da yau ma yau mutaslimu na masu ne kauya ne, ai mun karu na masu jaruwa ne, adalla wa kaskantattu.
Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu.
Anan ne ba fa wa kabala ba'dhum ala ba'dhin sashi zai dauri sashi zai dauraci zashi kowa zai kalli juna yadda za a nuna suna zargin juna ai yadda lawa muna suna zargi wai da kasa muna suna faɗa. Ƙaru sai a mabiya su ce inda kunku kuncin ko kasance ta tuna na kuna zo mana anil yami ta bangaren dama ai anil jahil lati ta bangaren da yake kunna mu na malukum za mu amince muku min hada ita ya halalukum dan rantsuwarku aw an jaji koko daga ta an jaji da mini koko ku kullo mana salama wa shimali ku kullo mana ta ku har sai ku ga mun yarda Ƙaru sai wanda ake jin su ce balbal lam ta kuni mumini da fa can ku ba mu ba mu ne bane la ai ma a galan naku ba ku fatar da ku ba inna ma kafartu iya kawai kun kafi ce ne kamar kafar na kamar yadda muka fa kafi ce bakar kawai
وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ma kana lana alaikum min sultan ba mu da wani kari a kan ku da za mu cire ta muku ko bace ko ko bace ai laysa lana quwwatun ba mu da karfi na tarukum da za mu linjaye ku adal kullu akan kafirci inna ma kafartu dama kuna jin dadin kafirci ko da muka yanke ku fadan kawai balibar kuntum kun gama ce kawai mutane ba kina fatattu ni suna mutuna na irin وحق علينا قول ربنا
Na haka da mu da kufa haka alaina jami'an ƙaunar rabbina faɗan ubangiji ya wajaba a kan mu da ku baki ɗaya faɗan ko shi ne la'amna an na jahannama min aljinnati wal nar bi almai na rantse sai na cika wuta daga aljanu da mutane baki ɗaya inna mu la za'iquna ma tantana al'azaba azaba ne بذلك القول سبب وانا بنسي Baga wainakun muka mun fatar da ku na yi a ga wainakun mun fatar da ku amma mu ma in nakun na dawuna ba wai mun zo mun muku ta bane mu muna musulmi mu zo mu kuta zura ku kafirci dan ku shiga wuta mu ko mu zo mu shiga aljanna to da mu da ku duka batattun la'annakum na dawuna dan mu kasance duka batattu ne فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون bayan da mutum ubangiji ya ce su muta waɗannan masu yayyan yau mai zan a ranar kiyama mushtariku na masu haɗuwa ne fil azabi cikin azaba kan su rakin kamar haɗuwar su firga waye ta cikin fata
إنا كذلك نفعل بالمجرمين in na ka zarika dama yadda ka ji mai bayanin nan haka za haka muke yi mutajirai kama na fa'ali kuma yadda zahiri da ha'ula'i da waɗannan إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Inna ma ai haula ai waɗannan da muke bayani su gano sun kasance za ki da rawun a ce wasu ku ce la ilaha illallah wa sabar mu ce kamun girman kai ai ya takabbaru suna girman kai an kaula hadi ya kalmace da fadin wannan kalma kada Musa da kalmar da take kadima wai da Musa muka yi shi Musa ya ce ya rabu ya ubangiji na allamni ka karantar da ni ka sanar da ni kalmatan wata kalma azkurka biha da ni ka daidan ta ma zikiri da ita قال سيوبنيس يا موسى يا كي موسى قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال سيوبنيس آآ أنا أولوك شيئا نينا تولى أبني تقص مني ونني كتلا في لك ما لكيس هو عن السلمة قال سيوبنيس يا موسى يا موسى قل لا إله إلا الله نجي كتلسي لا إله إلا الله قال يجعب كل الناس أيضا متعني يقولون هذا سنة وانتم ليه بمبنش متنا ya da shi Allah ce Musa Musa Musa kun la ilaha illa kai dai ka ce la ilaha illallah wa lam ka sani annas samawati as-sab'a kaga sammai guda bakwai wal ardina sab'a da dambansai guda bakwai wal arsha da al'arshi wal kursiya da kursi lau ji'ila ta za a sanya su yake fatini rane a tafin mamasukeli guda ɗaya وجعلت أسمى كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله في صفة أخرى أتعزم ولا نفسي يلي ما نفسي من لا إله إلا الله نوي لا إله إلا الله زين الله وأنسى أقوال المكفر ويقول الرسول ومن أتوى من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة duk wanda ya ce la ilaha illallah yana mai ihlasi tabbar zai shiga aljanna tayyabar rasulu sallallahu alaihi wasallam wanda za ta yi wata rana manzana ya faku daga adin sahabat da gabanin ganin idanun sai fatamu suka tsauna suka tashi yawan rana ta nuna cikakke ma ra'awar ma ra'awar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala alimu lahu ma'allam basu su kuma san wani mazauni da yake zauna a cikin sa fa shakka zalika alaihi wannan abu nauyi a gare su yawa har a gare su wata farraku suka rarrabu ya tulubu da suna neman inda annabi yake hatta wajilahu abu huraira a abdullahi abdurrahman ibn sakrin wato har ya zan har ya samu annabi wa qala lahu sai sai ma annabi ya da yake wuce ma hada suka ya abu huraira ne bukatar ka ya kai abu huraira qala yace kullu nasi ne mawdu sai ya rasulullahi dukkan mutane suna cikin tsarin tsanani mai suna cikin tsoro mai tsanani wahiratin da kuma wahiratin da tsaimuwa da Allah na dan mu fakad na kamar da saka dole ne ba mu saka ayo ba shi yasa fa ta farrakan nasu mutane suka wato kullum dukkan su ya dubu da suna neman ka wa ana wanda suka dogani na sani ka قال سألت لهذا لو أنك يجوز قال نعم سيشي قال سيشي horin ali alamatan karbi takalmina ya zama alama inda ka wajenka wamsu bi ma ka tafi takalma na dinnan bakwai ka ce ma mallaki ta hudu wanda ka zama da su wa huwa yaqulu yana cewa la ilaha illallah tufarrisu min jami'a al-sunna wanda ke abu huraira umara sai da na abu abu huraira ya zo da sirna umar ma jama'atin tare da waɗansu jama'a قالوا يا أبا هريرة يا أبو هريرة ما تسوبنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف يتاكل مع النبي من صلى الله عليه وسلم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذا الله لي أعطاني راد عليه تاكل مرتا وقال يتي مني إن كل إن كل من لقيته duk wanda na gabu da shi ya kula yana cewa la ilaha illallah ubashiruhu mai bishara din da mutum cewa shi dan aljanna bada rabahu umaru umar ya tashi ya banta kai hatta saka da la alfi har ya fada kan zuwa wanda ba ta da min wannan alai ya karbata kalmar da gare shi wa qala ce irji koma la taqul hada ka ta sake faɗin wannan in kama da wannan yadda kula yayi nan shi ke nan mutane sai su dogara ga la ilaha illallah sai su kula mala sai su bar aiki ta biyu yanzu ba a haka ba a haka ba to da an yi haka ba me kace eh ba a waka wannan hadisin ba to da an watsa shi ne karshe ajami nan da kai bisu mutum a yanzu ɗan hakika ba ta ila rasuli sallallahu alaihi wasallam ya ruki sai abu hurairah ya koma wajen annabi yana kuka kada da wasu ya nuna ya ce wasu ma ba duka me ya dame ka ya ba hurairah ya ta abu hurairah me halinka kada ya ce rahautu min alaika ba ni ne na tsaye da takalminka ba yau bai shirya kullum wannan gini da yi wa albisa ga duk wanda na gaba da shi ya kudu yana cewa la ilaha illallah yana bada la ilaha illallah bil jannati in ne ya bin su da aljanna kamar yadda ka umarce ni fada ke ce Umar ina damuwa da Umaru fada da bani sai bage ni hatta ta kaddo har sai da na fada la wasi bi saduwa wannan wanda jira ni ya ba wace ni wani hani ya hana ni a kawai ma kusa da iya da abin da ka ce in fada abin da ka fada mani فجاء عمر سيدنا عمر يابو وأكد ذلك يكو كرفة فانا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى قال له سيدنا سيدنا مع النبي يا رسول الله يا من الله إذا سمعه الناس idan mutane suka ji wannan zance naka ya take mun shi ke za ta hada komai sai la ilaha illallah na kana idan shi ke ne ce idan ko shi ke wanda ka tafi ne shiru kai Allah wata riwaya ta wata riwaya ɗalibin ce da wala wai takallu to inda sun sun dogaran fa to wala ke to za ka yi magana wala ke ba yawman ma mu'ari wata rana annabi ya yi hawa tare da mu'ari fa ɗalibin ce ya mu'ari shi ne mu'ari ne da bale ɗalibin ce da fai ka ya rasulullahi wa sa'alaika فقال زيد يا معاذ يا معاذ بن جبل يا شيخ معاذ بن جبل قال يتي لبيك يا رسول الله قال يتي يا معاذ النبي يساك يا معاذ قال يتي لبيك يا رسول الله فقال سي النبي يتي كل كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi fa huwa min ahli jannati yana cikin yan aljanna kana sai ce abshirin nasu da hada zai kai mu mutane albishir da wannan kace ni na faɗi wa afsha ina jin tsoron alli cewa ni in ba shartu in ji ma'azikira in na yi masa albishir sun ne mai sun ta haɗu da umar ana da haɗa da wannan ya take nuna shi kenan za ta haɗa komai su koma da zikirin ta tafi da la ilaha illallah قال النبي صلى الله عليه وسلم sai da ya ce bala'ila shi ke nan komai mana abu sai ana shani baliga ya iya da haga wannan ba ka fara bihi ba ka fara bihi ma'azun sai aka tuna aka ba ma'azu labari inda mauti wajen ba ka fara haga na'am mana wakilan mana wurin an yi balliga sai yana shi yadda haza wannan ba ta fara biyu ma'azu amma wato ma'azu daga ƙarshe sai ba da labarin wannan magana inda mawuci yayin rasuwarsa ta tuman dan tsoron ɗaukar zuni ai hafa ya ji tsoron an yi mutu ya san ya mutu wa lam yi balli da haza bai yi da sakon annabi ba wa ana kulki ni kuma na ce in ni ma fahimci ƙaunar ta asirman ni kuma ban fahimci maganar sura ta asirman haifu annan shara zaba gidan da shi manzo ƙala lahu ya faɗa masa idan la to shi kenan a'a wala ke da kafa amma shi kuma ya tsoron Allah cewa shi in ma da in ya mutu wawa lam ya farin hada da ilma shi bai shi kusa da wannan ilimi ba da kana fi jumlat man ka samar ilma shi kenan ya shiga cikin jumlar waɗanda suka boye ilimi a kamar da shi ka yi zaɓi labari da shi inda mafi wajen mutuwarsa an na wucewa shi ya sha yana jin tsoron an ya mutu ya mutu wa ma a karta hada domin da wannan zance ilimi da annabi ya bashi ba la ilaha illallah na
ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر
waya kuluna suna cewa ayin na yanzu mu da tari ko masu ganin alihati na allolin mu ne da shayarin dan kai wani mawaki majnun ko mahaukaci bayan waka mahaukaci ne ai an karo kalmata sun ki wannan sun yi mutum wannan kalma ne wanda mu suka je ta annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi'ir da waka annahu sha'irun shi cewa mawaki ne wani dubu suka ma yin jefe shi da hauka بل جاء بالحق وصدق المرسلين bal bane ba mawaki bane ba mahaukaci bane ja iraki ya zo dai ne da gaskiya wasan da kalmursali kuma ya gaskata manzannin da suka gabace shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ja iraki ya zo da gaskiya allazi wanda gaskiya nan huwa shine la ilaha illallah wasan da kalmursalina ya kuma gaskata manzanni allazina atau wanda suka zo kablahu gabanin sa yarmunan nabiyya suna jiwa annabi sallallahu alaihi wasallam bin jinuni da hauka wato suna ji suna jikan annabi ne bin jinuni da hauka da zuwudihi dan karanta fadayensa fi duniya a duniya wai kibali dan wuskantar su a fuskantuwar sa adal ayata fi da lafiya wannan mutum suka da san annabi majnun cewa ne shi ma da ne lau kana majnuna inda Allah kenan da cewa shi mahaukaci ne lastagala ai da ya shiga tuni ma yi shi duna biyu da abin da ma yi shi duna biyu da bin da bi ma yi shi duna biyu da abin da suka suka shiga da shi wa habba ai da ya so ma yi guna abin da suke so
إنكم لذائق العذاب الأليم innakum masu faɗan wannan zance da zayiqul azabi masu dantanawar azaba ne al'adimu mai radadi وما تجزون إلا ما كنتم تعملون wa ma tudrona ba abin da za a yi muku sakamako da shi illa ma kuntum kuna abin da kuka zance ta amalu da kuke aikatawa إلا عباد الله المخلصين illa ibadillah in ban da bayan Allah al-hukumar suna ayil mu'minin su ne mu'minai أولئك لهم رزق معلوم ulaika su kan waɗannan lahum suna da rizqin jannati a cikin aljanna suna da rizqin wani arziki ma'lumun sanan ne فواكه وهم مكرمون fawaki bayanin arzikin ne shine ya kayayyakin marmari wa musu mukramun abin girmamawa ne bisa babin layi da ladan ubangiji
في جنات النعيم على سرر متقابلين في جنات النعيم أتكين الجنتين نعيمة ونعيمة على سر المساجد عليه وقوم متقابلين سنة ما تزولن جو جولن تكن سنة على سر المساجد عليه لا يرى لا يرى بعضهم كفى بعض ساشا كجن جميل كير ساشا يطاف عليهم بكأس من معين يضاب أنا زاجي وأنا زاجي عليهم لأن الجنة على كل من المساقون اللي بتنسوا بكأس بتكتشن كوفي أول إناء وشين بطريقة بشرا بي tare da abin shansa wanda yake ya fito min ma'ilin daga wani mankwakwun ilaniyar ruwa ne bai wata mankwakwun ta ilaniya ne na hamrin aibiya ya giri da yake gudana ala wani arzi a hukunar kasa ta annaha ta anharin ma'i kai ka ce koramin ruwa ne
بيضاء لذة للشاربين bai za a ita giyan nan fara ce ta murmurin duniya take ba ta ko a shadda baya ga mafi tsanani fari ce minan labana kan nono larzacin kuma mai daɗin sha ne mai daɗi ce da shariki daga masu sha duka za ta samu da duniya saɓanin giyar duniya fa inna ita karihacin mara kyau ce in ta shirmi in ta shirmi wajen sha la'na لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون lafiya dolin ba za su yi wani ciwon kai ba wanda har zai taɓa hankalinsu wala ma na yau da fulko ba za su yi maye ba ai ya da da aka rihin da rufar su asira'u ciwon kai wa au zukur ko maye
وعندهم قاصرات الطرفعين ai ya wace ai ya ku dawo asira'u wato ruwa ce ciwon kai ya dama su au zukur ko maye wayin da hun kasira su farin sannan ga mata masu kanan manjani a wajensu ai hali ta su a ayin masu kaman manjani ba su kallon kowa sun kama ganin su ala azwajin sai kallon mazajen su kawai Iyunun masu manya manyan idanu ai da kamun a ayuni masu manyan idanu su sanu ko masu kanta فأنهن بيت مكتوم kana wanda matan nan sun launi wajen launi sai ka ce bayrun kwai ne ai bayrun amatin kwai ne irin ta jimina masalolu kuma abin koyewa jirishi da gashinsa la ya suna ilayin kubarin wanda kura bai tafi da shi ba.
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Ba a kawai da ba zama labarin sai tashi sai dolanci tashi ai ba da halin da zai tashi yan aljanna ya tafi a rinna suna tambayan junansu amma marrabi ne abin da ya shuɗe gare su ke duniya a duniya da baka dako da baka ka gani nan ba irin nan ba irin duniya ba inda duniya ne kaza kaza kaza ana dai labarin duniya can ana ga irin قال قائل منهم إني كان لي غريب ana ta hirar duniya ta ta wani mai faɗa cikin da ce kai aiko yana da wani aboki a duniya a yi sahibin aboki yankirin lasa da yake musun kiyama
يقول أئنك لمن المرسلين ya kulu da yake cewa ni gare ni sarki sandan nari ayan naka kai ma nan kana da minal musaddiqina kana masu yarda da bilbarin cewa kana ce wanda suka yi da ya tashin kiyama أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون abinda ai za mu tuna in mun mutu kun na turaba muka zama kaza wa idaman wato kasusuwa inna la madinuna wa ya za a iya tada mu ai mana hisabi قال هل أنتم مطلعون kana zalika alqawl me dai wannan fadin sai ce hal antum mutaluna ko ai to shi wannan dada aljanna sai ki ci mabutar shi hal antum mutaluna ko za ku raka ni da Allah mu tsalle kauta mu gani in gano wani hali yake ciki kana da zabi sai ce mutanansa kana da zabi sai ce mutanansa ittale umari ila nar ku je ku zo mu je mu le kauta hatta nan zura halata fi har mu ga wani hali aboki na yi dan uwa na yake kaga wannan famtana ku sai suka yi kace ina tunda Allah ya rabar da sai ba mu ba gari ta wallahi nan ne ne
فاطلع فرآه في سواء الجحيم famtana ohun sai suka ki fattana shi ko ya karin hali ya je ya leka huwa zalika alqaid shi mai wannan zancen min babi min babi ya je ya leke tashin kuwal jannati tagogin aljanna fara'ahu ya kaudan shi ay ra'a karina ya ga dan ko abokin nan nasa fi sawa'il jahim can tsakiyar wuta
قال تالله إن كدت لتخزين kala da wuce ce mata tashmitan nan da yake ta ah ah, wallahi tallahi ka na ku tallahi na rada da Allah in kitta mutu ga abu ka dan ya rage ka halaka ni bai ji waye ka da fatawarta
ولولا ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين walaula ni'matu rabbi in ba da ni'mar ubangiji na ba da ya mani da imani da imani la kuntu min al-mughayyin wa shikenan da tare da mana azaba da kai sai na bi cikin wuta ma aka tare da kai sai ya kula halin jannati sai ya ko kuma ta kuma gida tun ya ji halin ya dawo sai ya aljanna su ce أفما نحن بميتين san tuka ya taso wasu wai shikenan mu ba za mu sake fitowa ba
إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين in ban da mutuwar da muka farko da shi ke nan ba a ƙara mutuwa a yi wuta bil ardi za a zo da bawa a kama da zai tsaya fitana imi fitana ƙuni fitana imi fitana ƙuni a cikin ni'imtuwa fituna a duniya mutasan wanda yake ya tsaya a cikin ni'imtuwa fituna a duniya mutasan wani lokaci mai tsawo kai su kagu sai a yi rini a yi mai rini tunani a cikin wuta suratan waye mata rini ɗaya kawai za a mutu na ɗan yawa shiri da rini ne ta wutar za a nan guda ɗaya ba ƙara da nan ba fari ƙari da wani na hito da su ya ce hannu marna alaika na iman kalbu da Allah inda Allah ya ce ka taɓa jin daɗi sai ya ƙuri na wanda ya ce ba ma shi ne ya ce ba da ba. Wai wuta haka nan za a zo birajulin da wani mutum a shadda halin arzikin wanda ya fi kowa talauci da wahala ya ci wahala a duniya ya ci wahala to amma saboda arziki bai saba ma Allah ba sai aka kai shi aljanna kai shi babu sai a ɗan rina shi kirkin nake a ɗan sheba shi wata ƙorama cikin ƙoraman aljanna zan ka ɗaya maza a yi duniya shi wata wa yi rimi guda da fai tsani ta ce musu hal marra alayka busu batu wai da Allah ka taba jin wahala tun wanda Allah ya yi ka sai ku da ya ah ni ma tsona ko hada ko saboda saboda da ta aljanna lamma tana ama ahlul jannati yayin da yan aljanna suka ji ladan aljanna bin jannati da aljanna yadda ta annabi za ta ka tambaye junan na hannu haka za da'ima wai haka za mu je ya abada fi hada na ilin mutum a wannan ni'ima mada wani na na mutu ba za mutu ba abada har abada kawai alhamdulillah shi ke nan wa ma nanu bi ma'azabila ba wai na azaba za a yi mana ba irin yadda muka sha du'u azaba a duniya yawa muka za a ce ya tashi da kuɗi ko ba za a ce ya tashi da kuɗi kaza ya tashi da kuɗi kaza ya tashi da kuɗi Allah ba zai mana komai ba ai la nuna azaban ba za a nuna mana wani azaba ne shi la irin hayatin min tsananci tsananci na rayuwa in hada ka ai annabi da kana halin da za su kira abin da ka aka ambata ya halin da nake ya aljanna la huwa al fawzul azim babban rabo kenan Allah ya ba mu alhamdulillah Thank you. Ahora, por